وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan majalisi mai albarka a wannan masallacin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da yake unguwar 'yan awaki bypass inda muke karatu a cikin littafin Umdatul Ahkam muna karatu a cikin babin da yake magana akan lokutan sallah wanda a yau sha biyar ga watan zulƙa'da hijira annabi tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda shi ya daidai da biyu ga watan biyar miladiya dubu biyu da ishirin da shida za mu tashi hadisi na arba'in da takwas a cikin wannan fasali wanda yake cewa an aliyin radiyallahu an sayyidina ali shi ya rawaito wannan hadisin Allah ya da sayyidina ali yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yawm al-khandaq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a ranar da aka yi ko a lokacin da aka yi yakin khandaq yakin khandaq wani yaki ne da ake ce masa yakin khandaq ko ghazwatul ahzab yaƙin da rundunar sojoji na maka shawa da wasu ƙabilu suka haɗu suka yi ganganko suka haɗa kai har da yahudawa suka taho madina don su yaƙi manzan Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu labarin fitowarsu sai yake shawara da muminai me ya kamata a yi shine sai aka ba manzan Allah shawara wanda ya bada shawarar shi ne Salmanul Farisi yace ya Rasulullah sojojin nan dai ba za mu iya da su ba sun nan kamu akwai wata dabara da muke a ƙasar Farisa ƙasar Iran kenan ta yanzu dan Iran ne shi Salmanul Farisi yace mu idan muna da abokan gaba ba za mu iya musu ba sai mu rami tsakanin inda za su taho da zuwa garinmu sai mai ramin da ba za su iya shigowa ba ba za su iya tsallaka shi ba kwata ce za mu yi ta mai zurfi mai kuma faɗi an kuma suka ce tunda ba za su iya tsalle su tsallaka ba in suka ce za su shigo to kafin su shigo su hawo sama inda muke duk sai mu harbe su wani wato makami ne na yaƙi salon yaƙi ne dabara ce ta yaƙi za a yi ramin mai zurfi mai kuma faɗi to idan dawakai ne za su shigo ciki kafin su hauro makibbanmu masu kibbau sun harbe su dokinsu ko daman ba zai iya tsalle ya tsallake saboda faɗin da yake ramin da yake cici haka muke kewaye garinmu sai mu zama mana tsakiya to haka sai dai a yi zage-zage ta nesa amma dai ba wanda zai iya shigo ya hauro ya zo ce sai manzo Allah ya ce wannan shawara taka ya kamata ku yi wannan dan haka sai manzo Allah sallallahu yi da kansa ya fara haƙara mu sahabbai duk aka haɗu kafin zuwan Qurayshawa aka yi shi daga wato arewancin wato arewa maso gabas wato rami ne gundume mai da zai hana tsallaka Mazala ya yi shi a gefen Madina ga baki ɗaya domin ya kewaye ya kare Madina daga wannan 'yan farmakin da suka haɗu don su zo don sun kai mutum dubu goma sojoji dubu goma daga ƙurayshawa yaya za a yi da su wannan yakin an yi shi a cikin watan shawwal watan ƙaramar sallah kenan a shekara ta hudu ko ta biyar daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe dai wato tarwatse iska Allah ya turo iska suna can su da aka yi haka suka ga ba za su iya tsaye ka ce suna zuwa su abu sufiyan shi ke jagorantar wato mayakan da ya zo ya ga wannan ramin sai ce wannan shawarar ba ta laraba ba ce ba irin ba mu san wannan abu ba wani ne ya ba su wannan shawarar da ya ga cewa lallai ba yadda za a tsallaka sai ce wannan shawara ce ta baƙi da suka shigo ƙasanmu don haka a ƙarshe dai sai Allah ya tarwatsa su da iska wanda Allah ya saukar da ayoyi a cikin suratul azab yana mana bayanin wannan yaƙi to haka suka koma maka ba tare da wato sun samu nasara shine Allah ya ce wa radallahu alladhina kafaru bighaizihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah ya ce ya maida rundunan kafirai da bacin rai sai ka koma garinsu ba tare da sun samu abin da suka zo nema ba Allah ya kiyaye ba a yaƙi ba wannan yaƙin a lokacin da wato ake haƙa ramu sun zo sun shagaltar da manzon Allah bai samu ya yi sallar la'asar a lokaci ba sai wato manzon Allah sallam wato ya sallaci sallar la'asar tsakanin magarba da isha mana sai da rana ta yi jaja-jaja sannan ya sallaci sai manzon Allah ya musu addu'a su ƙware shawon shine yake cewa shine abin da littafin yake faɗa an aliyin annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yawm al-khandaq manzo Allah yayi addu'a ranar da ake wannan yakin yake cewa mala Allahu quburahum wa buyutahum nara Allah ka cika kabarurrukan Quraysha wannan da gidajen su Allah ka cika musu da wutar jahannama addu'a annabi ya musu mara kyau Allah ka cika kabarurrukan su Allah ka cika gidajen su da wutar jahannama kama shagaluna ani salatul wusta kamar yadda suka shagaltar da mu suka mantar da mu ba mu samu mu yin sallah ta la'asar ba hatta ghabati shamsu har sai da rana ta faɗi zala a wannan ranar bai sallar la'asar ba sai da rana ta faɗi to wannan domin sun zo ya za a yi a hana su za su shigo garin madina sai manzo Allah ce yadda suka shagaltar da mu suka mantar da mu ba mu sallar la'asar ba sai da rana ta faɗi ya Allah ka cika kabarurrukansu ka cika gidajensu da wutar jahannam haka annabi ya faɗa a wannan wato ruwayar Imam al-Bukhari wa fi lafdhi Muslim wata ruwaya kuwa da Imam Muslim ne ya kawo a cikin littafinsa shagaluna an salati al-wusta annabi sai ya ce sun shagaltar da mu ba mu sallar la'asar ba akan lokaci sun masallaha bayan al-maghrib wal isha to sai da tsakanin magarba da isha manzon Allah ya sallace ta tsakanin lokacin magarba zuwa sallar isha a wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar la'asar manzon Allah ya ce Allah ka cika gidajensu da kabarurrukan su da wutar jahannama walahu ma muslim ya kawo hadisi dai an abdullahi bin mas'ud daga abdullahi dan mas'ud قال عبد الله بن مسعود يجي حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر مشركان مكة تنتري من زان الله لسامو يا سلا تسلل الأسر أكل لوكة تنتبع حتى احمرت الشمس سيد رانا تي جاجا جاجا أو اصفرت كوتي يلو يلو دبدا لا تواجد إنك كل رانا ذا تواجد دبدا لا تواجد ذاك قتي ونجا جاجا ورد to dab da faduwa take sai a lokacin manzo Allah ya samu ya sallaci sallar la'asar fa qala rasulullah dan haka ne sai manzo Allah yake cewa shagaluna an salati al-wusta sun shagaltar da mu su ba mu dama mun yi sallar wato la'asar ba wato salati al-asr ta sallar la'asar mala Allah ajwafahum wa quburahum naran Allah ya cika cikin cikin cikin su ma'ana Allah cika cikin su da tumbunsu Allah ya cika kabarurrukansu da wutan wutar jahannama au wata ruwayar ta ce a ba haka annabi ya ce ba annabi cewa yi hashallahu ajwafahum Allah ya cika cikin su wa quburahum da kabarurrukansu nara Allah ya sa cikin su da suke cin abinci da kabarurrukansu Allah ya cika su da wutar jahannama haka annabi ya musu wannan addu'a mummuna saboda sun hana annabi sallah ta la'asar akan lokaci domin sun zo sun shagalci da yaƙi yaƙi saboda kawai suna neman haurowa idan aka ce za a bar wajen za su hauro sai annabi ya dinga sawa ana ta jefa musu kibbau ana ta wato tura musu mashi don kar su hauro ɗin to wannan ya sa har lokacin sallah ya fita sallar la'asar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan addu'a mara daɗi yadda abin ya faru kamar yadda na bayani ɗan gabata wato sojoji ne na ƙurayshawa da na abokan wato abokan da suke zaman lafiya da su suka haɗu suka yi mitin cewa ya kamata yadda annabi ya ta murmusa mu a yaƙin badar ya kamata mu je har cikin garin su madina ɗin mu gama da shi yahudawan banin nazir su suka wato zaburar suka ziga domin ƙawayen ƙurashawa ne su kuma banin nazir suna madina tare da manzo Allah kuma annabi ya alƙawari da su na zaman lafiya amma sai suka kewaye da yake bayhude bayhude ne mutumin banza ne sai suka tafi wajen ƙurashawa na maka cewa ku zo za mu taimaka muku ku taho da sojojinku ku zo har madina ku rukurkusa shi suka ce idan suka zo su kuma za su yi wa manzan Allah bore ta ciki sai a raba hankalin manzan Allah ga abokan gaba daga waje ga kuma ‘yan tawaye daga ciki da wanne zai ji haka suka so su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alkawarin da suka warware Allah ya turo mala'ika Jibril ya sanar da manzan Allah sai Allah ya ce to annabi ya kore su gaba kiɗe daga Madina shine walaula an kataba Allahu alaihim aljalaa la'azzabahum fid dunya ba dan Allah ma ya sa an kore su ba dan a Madina ma Allah zai musu azaba to aka kore su shine suka tafi Khaibar na ku dinga ana jin Khaibar can suka je suka makale daga Khaibar din ma aka kore su sai da ta kai kafin Annabi ba duniya sai da ya kore Yahudawa daga jaziratul Arab gabaki daya babu su a cikin jaziratul Arab suka tarwatse a duniya annabi ya kore su da manzala ya samu labarin cewa waɗannan sojoji na na na ƙurayshawa za su zo madina sai tara sahabbansa ya ce ga labarin da ya sani ƙurayshawa da abokan gaba sun haɗu za su zo su kawo mana yaƙi me ya kamata a yi shi ne salman farisi ya ba da shawara a haƙa wannan ramin manzala sallallahu ya ce da sahabbansa wato ku zo a haƙa ramin nan ta ɓangaren wato yamma daga Madina domin ita ce inda take za su kullo ta nan wajen tsakanin duwatsun gabas da na yamma daga Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzala ce a haƙa ramin da wato kada ya gaza zira'i bakwai wajen zurfin mita bakwai a ƙasa a zurfin sannan a faɗinsa ma ai mita bakwai faɗi mita bakwai zurfi mita bakwai ta inda ba za su iya ba kafin su taho manzala ya sa aka fara wannan ramin to lokacin da suka zo bakin ramin sai mamaki ya kama su saboda ba su san laraba suna ba suka ce ba mu san laraba da wannan dabarar ba saboda haka sai suka rabu suka yi dinga shawagi wajen tsawon wannan ramin wasu su can wasu su nan saboda ka sai suka tara wasu sojojin da yawa sai suka ce su kutsa ta cikin ramu su haura ji su mai ji su shawa don haka ne nan sai sai na ali yake bamu labarin yadda ake to wannan kutsa wanda suka cikin ramin su ne suka shigaltar da manzan Allah da sahabbai saboda ana ta harbansu ana harbin su kaga koma za su sai sun irin kawo hari a ta musu kibbau suna koma. to har lokacin sallar asar ya wuce don haka ne suka shigaltar da manzan Allah bai yi sallar wato la'asar ba sai da rana ta faɗi sai manzan Allah ya musu wannan addu'ar mara daɗi cewa Allah ya cika kabarurrukan su da gidajensu da wutar jahannama saboda sun shigaltar da shi bai samu ya yi sallar la'asar akan lokaci ba amma a riwayar abdullahi dan mas'ud wanda muka yi ta ƙarshe abdullahi dan mas'ud cewa yi manzan Allah ba wai lokacin sallah ne ya fita ba sallar ya yi ta a lokacin da yake wato ba muktari ba domin lokacin rana ta yi ja ja ja ja ko ta yi fatsi fatsi wannan shi riwayar abdullahi dan mas'ud kenan amma riwayar sayyidina ali ya nuna mana cewa lokacin sallah ya fita wannan hadisin yana koyar da mu muhimmancin da annabi ya bawa sallah kuma da rashin daɗi da ake samu idan lokacin sallah ya wuce wannan yana nuna mana a cikin wannan hadisin cewa lokacin da yake muktari na la'asar shine kafin rana ta jajajajen nan ko ta fasu fasu hadisin yana nuna mana falalar sallar la'asar cewa ita ce salatul wusta wadda Allah yake cewa hafizu ala salawati was salatul wusta Allah ya ce ku kiyaye yin sallah lokaci ku kiyaye yin sallah ta tsakiya sallah ta tsakiya tana da daraja aka ce shi take sallar la'asar domin ita ce wato in ka cire asbahi ka cire azhar ta uku wadda take tsakiya ita ce la'asar dan daga ita sai magarba sai isha sallolin biyar ne ita ce ta tsakiya tana da muhimmanci a yi ta akan lokaci a wannan hadisi yana nuna mana idan sallah ta wuce ka kai sauri ka biya domin ga annabi yana samun dama sallah ya fara yi ba laifi bane idan mutum ya zalunce ka ya ce Allah ya saka ma ya masa addu'a cewa Allah ya isa ko Allah karɓan mu haƙina domin ga annabi ya yi addu'a ga kafirai saboda sun zalunce shi sun zalunci sahabbai su bari sun an yi sallah kan lokaci ba sai ya ce Allah ka cika kabarurrukan su da wutar jahannama amma idan mutum zai wa wanda ya zalunci shi addu'a ya faɗa dalilin karkacin guci Allah ka taro tsawani Allah ka sauko da mutum sai ka ce saboda yayi kaza ka yayi min kaza da dalili an gane dan kar a dinga cewa yi abin da bai tace ba ya halatta a jinkirta sallah ga ba lokacinta ba idan akwai uzurin da zai zama cikakke wanda zai ba da damar jinkirta ta kamar wannan na na su manzo Allah sallallahu saboda ko kaka ya shigalta kafiran nan za su shigo sun suka shigo kuma sun gama da musulmai wannan hadisin ya wato nuna mana cewa lallai mutum musulmi ba laifi ba ne dan ya yi wa kafiri wato addu'a hadisi na 49 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن شيرويتو حديثي عبد الله دان عباس أنا النبي ne manzo Allah ya bashi wani title yake cewa ba wanda ya san tafsirin Qur'ani irin Abdullahi dan Abbas isa sai aka samu sa turjumanul Qur'an habrul umma al'ummar annabi Muhammad babban malami a cikin su shine Abdullahi dan Abbas ya fi kowa sanin tafsirin wato alqur'ani shi ya rawaito wannan hadisin kala yake cewa a'tama an-nabiyyu manzon Allah ya jinkirta sallar isha har sai da dare ya tsala dare duk duhun dare ya sauko wajen sha biyu na dare misali annabi bai fito sallar isha ba ko mutane suna suna sau annabi fito sallah bai na zaka tafi gida ai bai ma izini ba wajen wa zaka babu an cika masallaci din annabi bai fito ba fa kharaja umar sayyidina umar ya fito daga masallaci fa qala sai je kofar gidan manzo Allah wajen ɗakin na Aisha inda annabi yake sai yake cewa as-salatu ya rasulullah ya ma'aikin Allah lokacin sallah ya yi raqadan nisa'u was-subyan ga mata da kananan yara har sun fara bacci a masallaci su har sun kwanta mata ba sa jurewa dare yayi sai su kwanta ya sai na Umar ya tausaya musu yaje tsaya kofar ɗakin Annabi ya ce ma aikin Allah zo ayi mutane sallah saboda ga mata da kananan yara har sun kwanta a masallaci sun fara bacci fa kharaja sai manzo Allah ya fito daga ɗakin ya shigo masallaci wa ra'suhu yaqtur kansa yana digar da ruwa kan manzon Allah yana digar da ruwa mana a yanzu nan yayi alwala kenan yanzu nan yayi alwala fitowarsa kenan daga wajen alwala wasu suka ce ai wanka ma yayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito kansa yana digar da ruwa yaqul manzala sai ya dinga cewa laula ana shukka ala ummati ba dan kar in matsawa al'ummata ba au ala nas ko kuma annabi cewa ba dan kar in matsawa mutane ba la amartuhum bi hadhihi salah hadhihi sa'a da wallahi sai umarci mutane cewa a irin wannan lokacin za a dinga wannan sallar ta isha sai yanzu za a dinga ce to zan takura mutane wasu suna bacci da wuri ita ba don kar in matsa mutane ba wannan ne lokacin da zan umarta cewa sallar isha sai sha biyun dare za dange domin shi ne lokacinta shi lokacinta ita isha an fi son a jinkirta ta hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da hadisi alaikum salam نعم نعم ايه musamman da an san yana nan akwai limamu da sai an yi wannan sunna ne ba ma yin ta ne mu yan oya oya ne ya ce an ba liman minti biyar daga fito ba kawai sai a tara yana da kyau ga gidan liman ga gidan liman an kira sallah kuma an san ya ji to haka idan aka ba da lokaci aka ga abin nan sai a ji a kirawo shi annabi duk sallar da zai ba fitowa yake sai an kirawo shi sai dai in yana masallaci ne lokaci ne amma yawanci musamman sallar isha da sallar asubahi kirawo shi ake bilal idan ya kira sallah na na na sallar asuba zai zauna in ya ga an cika sai ya je kofar ɗakin manzo Allah domin annabi sallallahu alaihi gidansa ba a cikin masallaci yake ba yanzu ne aka shigo da shi a waje yake sai ya samu ɗakin na na Aisha sai ya kofa ta nan yake shigowa masallaci idan asuba ta yi akan je bakin kofar ya Bilal ya ce lokacin sallah ya ma ikin Allah sai manzo Allah ya fito sai Bilal ya yi annabi zagi ana yana gaba wuce gaban annabi da an ga Bilal bayan ya fita ya to an san annabi ya tafi sai kowa sai ya miƙe a sau Bilal ya shige so annabi ya wuce gaba ya mutane sallah to lokacin sallar isha ma idan aka kirawo ana zuwa a yi masa magana wani lokaci kuma da kansa yake fitowa sallallahu alaihi wasallam amma asuba da yace an fito da shi to shine sallar isha ta wannan ranar sai yake fitowa da wani sai da sayyidina Umar ya je yace amma aikin Allah mata fa sun fara bacci yara sun fara bacci a zo a yi mutane sallah dan su koma gida to wannan malamai da yawa sun yi magana to yana da kyau lokacin sallah aka kira liman bai fito ba a ji a yi masa magana a nemi izininsa ba daidai ba ne liman yana nan a dinga sa wani ya ja sallah sai dai baya nan in baya nan a iya sa wani ko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi tafiya wani sulhu wata unguwa lokacin sallah yayi sai aka sa Abdurrahman dan Auf ya ja sallah Abdurrahman dan Auf ya ja sallah annabi ya dawo ya shiga sahu ya bi shi shi kaɗai ne sahabin da manzala bi shi sallah shi kaɗai da rahman dan abu annabi ya shigo ya zama mamu wata rana ma hakan ta faru sai aka sa abubakar ya ja sallah annabi bayan yana tada sallah sai ga annabi ya zo shi ma annabi ya shiga sau ana ganin sa ya sau sai mutane suka ringa haka mana ana cewa da liman akwai ko wani abu manzo Allah yake cewa abubakar ko baya waiwaye a sallah haka yake fokasin ɗinsa a wajen sallah sai ya ji tafin ya yi yawa abubakar sai ya haka da ƙasa yi kalli ƙasa yi kallo baya sai gano ƙafa annabi sai ya yi rubas yana ganin ƙafa annabi sai ya yi baya sai maza Allah yake ne masa haka ci gaba amma sai baya yake yake wucewa sai annabi ya yi take sai aka ja sallah haka da liman biyu liman biyu an tare sallar fa ba wai yanzu a tare ba an tayar taɓa ganin wannan sallar ba annabi kawai sai uba take ya ja sallar aka gama idan annabi ya ce Allahu akbar sai sai sai sai sai abubakar ce Allahu akbar sannan sai ma musu bi limamai guda biyu kun gane ai bayan an sallame sai manzo Allah ce da Abubakar Abubakar ina ce maka ja sallar ka ci gaba ya ka jawo baya na ce maka ci gaba ina ma kira yace wane waye ya haifi Abubakar hadda zai wuce gaban manzon Allah yace wane dan abi abi kuhafa ya huce gaban manzon Allah ai ban kai ba to akan iya sa wani liman idan liman baya ma liman yana nan yana shago yana gida ba za ku saurara ya alwala ba saurai kuke sai sai a sa wani wannan yana sa abinda ake cewa shahana wani liman din zai fushi sai ji ba kaddara shi ba lallai a bashi haƙƙinsa in shi ya ce ku sa wani ya ja sallah kaga da izininsa amma in yana nan kun san yana nan ku sa wani ya ja sallah zai zo ya bi sallah amma dai zai ji ba daɗi a yanzu an fahimci magana me yasa a malikiya suka hana ku zo masallacin da suke da limami rati ku baƙi ne za ku yi jami'i to an hana ka hau nan kai limamin da ba ratibi ba ka hau wajen liman ya ce za ka ja sallah in ku masu ƙasar ne sauri kuke baƙi ne su sai ƙarfe ɗaya da rabi suke ko kuma yanzu sha biyu da kwata ko sha biyu da rabi ko sha ɗaya saura kuna son ku sallah ku tafi baƙi ne ku to sai dai ku yi ana a malikance ma cewa suke kai ku fita waje haraba ta ku yi musu a masallaci saboda idan liman ya zo ya ga ana jami zai ji ba da yanzu don lokacin sallar sun fi yanzu ne da karatu yawa za ka ga ana ta jami kala-kala a masallaci guda amma da can wanda ya san da alhaji ya san ta ba a wa wani masallacin jami sai limamu don a kaɗe fitina su haka ya halatta don lokaci ya yi aji a gane lokaci ya yi ake ku ja sallah ina da wani uzuri an fahimci magana shi kuma neman tun da ya san za a kiran sa in yana da wani uzuri ya yi waya ya kira mai kiran sallah wane ja sallah zan zan samu zuwa ba kaga an samu sauki amma ana gudun fitina an gane to nan wannan Abdullahi dan Abbas da ya rawaito mana wannan hadisin yana gaya mana cewa wato annabi sallallahu ya jinkirta sallan nan ne don ya nuna mutane sallar isha an fi son ta yi ta ƙarshen dare abin da yasa wasu suke yin ta a masallaci saboda ƙarshen daren ba zai samu jam'i ba sai dai shi kadai sai to dole zai zo amma an fi son a jinkirta sallar isha duk sanda ta jinkirtu ta fi lada ta fi tsada ta fi daraja ana ganewa kenan wannan hadisin yana koyar da mu cewa wato malamai sun yi saɓani tukuna sallar isha shine a yi ta da farkon lokaci da lokaci ya yi ko a jinkirta ta sai wasu malamai suke cewa wato gwara a yi ta da wuri domin yawancin lokaci annabi da wuri yake yi yawan sallar isha da annabi yi da yawa yawancin da farkon lokaci ya yi bai jinkirta ta ba sai a wasu ƙididdagaggun sallar isha domin ya halatta ya nuna mana ya halatta a jinkirta ta ko kuma wani uzuri ne suka ce inda jinkirta ta yafi da annabi ya ya dage akan yin haka su ko jumhurin malamai in aka ce jumhuru wanda suka fi yawa kenan jumhurin malamai suke ganin cewa abin da yafi a jinkirta ta sai suka kawo hadisai daga ciki har da hadisin wannan bayan babin da makaranta yanzu suka ce dan kasancewar annabi kullum yana yin ta da farko farkon lokaci wannan domin tausaya wa mamu ne an gane ko domin gashi ya faɗa yake cewa wace ba dan karanta Qur'an mutane ba al'ummata wannan shine lokacinta a jinkirta din shine a jinkirta ta shine yana wannan hadisin yana koyar da mu cewa mafificin lokacin sallar isha shine a jinkirta ta do jinkirta ta shi yafi amma idan za a wahalar da mutane sai a yi ta da wuri sannan wannan yana nuna man tausayin da annabi yake da shi saboda gashi ya ce ba dan kan takura mutane ba to da yanzu zan umarci mutane cewa kar shi sallar isha sai a irin wannan lokaci kaga wannan yana nuna mana tausayin annabi sannan hadisin yana koyar da mu cewa mata da ƙananan yara suna zuwa sallar jami'i wasu matan a lokacin manzon Allah suna zuwa sallar jami'i har sallar isha saboda haka yanzu mu mata ku dinga zuwa sallar isha ya halatta ba wacce ake dole ba wannan hadisin yana koya mana irin ƙarfin ran da sayyidina Umar yake da shi yakan faɗi abu na gaskiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi domin ya san manzon Allah mai karɓar gaskiya ne dan haka ya tafi kofar gidan Annabi ya ce ya ma'aikin Allah lokacin sallah yayi da ƙananan yara da mata sun fara bacci kuma wannan hadisin yana koya mana abin da sayyidina Umar yayi kamar tanasarwa ne me yawa shugaba ya manta ko ya sha'afa ko gangadi ya ɗauke shi yana da kyau a samu wanda zai tunasar da shi kuma irin masu hankali irin su sai na umar wannan shi ne ƙarshen wannan babi wanda yake mana magana a kan lokutan sallah alaikum salam na'am na'am نعم an ji tambayin mai tambaya yana cewa shi ne ya zo ta da liman sallar isha liman ya riga ya yi raka ta ɗaya ya yi ta biyu wadda ake karanta fatiha da sura a bayyane to haka da ya zo ya samu liman da zai a raka ta uku da ta hudu wadda ake yin karatunta a gobe fatiha a gobe to ya bi liman liman da ya sallame kaga shi da ya zo ya samu raka'a nawa kenan raka'a biyu ta ƙarshe wanda liman ya karanta fatiha a ɓoye to ya zai yi sallarsa ya ya zai ciko sallar tasa shi da zai ciko ya ya samu raka'a biyu ta ƙarshe yanzu zai yi wata bin yaya zai yi ta shine tambayar ta ko nan akwai hadisai guda biyu ruwaya biyu ce Zallar sallallahu Alaihi wasallam yake cewa, In da ku taho sallah ku taho a cikin nutsuwa, banda gudu, banda sauri, ku zo ku yi sallah a cikin nutsuwa, ba ma a direktin ku sallu, abinda kuka zo kuka samu tare da liman, ku sallata tare da liman. Wa ma fata ku, abinda ya wuce muku, faƙahu ku biya ku ne ku biya wannan ruwaya kenan wadda ita ce take cikin wato motsa ta malik akwai ruwayar da ta zo dai irin wannan zallaci in za ku to sallah ku taho wa alaikum sakina a nitse kar ku gudu kama adraktum abinda kuka samu tare da liman fasallu ku sallata wa ma fatakum abin da ya wuce muku ba a cin mu ku ciko wacce ruwayar faƙabu ku biya kun gane wannan ruwayar ba a cin mu ku ciko nan sai malamai suka rubutu imam malik mazhabul malikiya sai suka ɗauki ruwayar faƙabu ku biya kenan in ka zo ka samu raka'a biyu tare da liman wanda liman ta ƙarshe ce ta yi mai fatiha a ɓoye ta uku da ta hudu ruwayar faƙabu ku biya in ka tashi mai za ka yi kenan biya za ka menene biyan me ya wuce ka kenan menene ya wuce ka raka'a ta farko da ta biyu wanda raka'a ta farko da ta biyu me ake yi fatiha da sura shi ka biya kenan faƙabu ku biya. Kun gane yi, kenan in ka tashi bayan liman ya sallame za ka yi ta uku, za ka yi mai kenan fatiha da sura a bayyane, za ka yi ta hudu fatiha da sura a me a bayyane, shi ne mai biya. Sauran limamai kuma Abu Hanifa, Shafi'i, Hanbali, Ahmad bin Hanbal sai suka ce wancan hadisin su kuma suka ɗauka. fama adraktum fasallu abinda kuka riska ku sallata tare da liman wa ma fatakum abinda ya wuce muku fa atimmu ku ciko ku ciko kenan yanzu lokacin da ka zo ka samu liman a raka'a ta uku a ta hudu kai a wajen ka ita ce ta ɗaya da ta biyu idan liman ya sallame sai annabi ya ce ku ciko kenan za ka ciko ta nawa ta uku da ta hudu to sallar isha a raka ta uku da ta hudu me ake karantawa fatiha ɓoye nan malamai suke sharhinsu su su ukun nan da suka ce fa'atin mu suka ce wancan ruwayar faƙabu ishe ma abin da take nufi fa'atin mu ma'ana ba faƙabu ku biya bashi ba ma'ana ku ciko domin ƙaba yana ɗaukan ma'anar cikawa domin Allah ce fa'iza ƙabaitun manasikakun fa'iza ƙabaitun manasikakun suka ce a nan ba ana nufin in kuka biya aikin hajji ma'ana in kuka gama kuka cika kuka gama aikin hajji alƙaba'u yana ɗaukan ma'anar al'itimam cikawa ma'ana suka yi madda matani ga masu cewa alƙaba'u a can biya ko da dai ya bai samu in ka samu mutum ya tashi yana yin sallah ya samu raka biyu tare da liman ta isha in zai ci ko kaji yana yin fatiha da sura ya ɗauki wancan ruwa ya ta imam malik idan ko kaji mutum ya tashi yana yin karatun fatiha a ɓoye to ya ɗauki wannan ruwa ya ta me ba a cin mu ku ci an fahimci magana duk wanda kai tana da hujja daga magabata da kuma ruwayar hadisi an gane abinda malamai suka ce ruwayarka in ka tashi sai ka ɗauki ruwayar da ta abuna amma a malikance me ake yi biya ake mazhabin malikai malikanci za ka yi tsantsa biya za ka in ka sauka daga malikiya sai ka ci an gane shi ne abinda malamai suka ce a kan na'am نعم نعم نعم haka kun ji tambayarsa wanda yana faruwa shi ne ya zo kamar yadda ya zo ya samu liman ya yi sallar ishara ka ya bi liman liman ya sallame ya tashi zai ciko ta ukunsa da ta hudu sai ga wani shi ma ya makara da ya zo sai ya jona da shi tare da cewa ya san cewa ya samu raka'a jonawa yi da shi don ya zama mai shi ma ya samu ladan jami haka kake nufi ko shi ma nan magana ce ta biyu malamai biyu suka rabu biyu malikiya anko malamai suka rabu biyu ga malikanci su sun ce annabi ya ce hadisin da annabi ya ce innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala takhtalifu alai annabi ya ce an sanya liman bai koyi da shi kar ku saba masa kar ku ne saba masa idan ya yi ruku'u ku ruku'u in ya ɗago daga ruku'u ku ɗago idan ya yi sujada ku yi kaza kaza sai suka ce idan aka samu masubuki ma'ana kai da aka riga ka kana cikowa to wani da bai sallar ba ba zai zo ya jona mata ba sai dai ta da sallar da shi kadai ko kuma da wasu domin kai kai ma kana karkashin wani ne ba a sa limamai guda biyu a cikin sallah ɗaya ba a sa limamai guda biyu a sallah ɗaya a malikiya an hana wani wannan hadisi dai shi dai su kuma ragowa suka yi dai kafa hujja da shi suka ce abinda aka hana ka saba wa liman a cikin sallah shine cewa sai ya yi abu za ka yi ba za ka saba masa ba idan liman ya ce allahu akbar sai ya yi ruku'u za ka yi sai ya ɗago daga ruku'u za ka ɗago kar ka ɗago ruku'u kafin bai rako ba kar ka tafi sujada sai liman ya je sujada shine ma'anar kar ku saba masa din ba wai a wajen siffar sallah ba ba a wajen bin sallah ba suka ce ya halatta abu mumin abu mutumin da yake bin yake biyan sallar farilla yake ciko sallar farilla ya halatta ka bi shi kai da ka shigo ka bi shi sallar daidai in ya sallama ka ciko idan kana ci koma wani shi ma ya zo ya bi ka idan ka sallame shi ma ya tayi wani ma ya zo ya bi shi in za a yi limami limanci ɗari suka ce ya halatta ya hujja ku suka ce mu muke da hujja kuwa akwai hadisi ingantacce mu'ad dan jabal sahabin manzon Allah ne a masallacin manzon Allah yake yin sallar isha a bayan annabi a bayan wa zan Allah idan ya yi sallar isha a bayan ne annabi sallallahu alaihi wasallam aka gama suka yi sallama da annabi zai koma unguwarsu ban ba unguwar da annabi yake ba can unguwarsu akwai masallaci kamar haka can su kuma 'yan kasuwa ne ba sa zuwa wajen annabi sau haka ba su da ilimi sahabbai ne amma ba su da ilimi sau haka babban malami a unguwarsu shine mu'azu dan jabal sau haka ba sa yin sallar isha sai ya dawo in ya dawo sai a kira sallah sai ya huce gaba shi ne liman su kuma su bi shi sallah a sallar ne kaga sallar isha so nawa yayi kenan yayi a bayan wa manzon Allah yanzu wanda yake yi ita ce ta farilla ko ta nafila ce nafila ce dan ba zai ce gwara ta da ta annabi ba kun gane ai wadda ya yi a bayan annabi ta ce barilla yanzu ya zo yana yin wata yana yin nafila su kuma ma mu ko me suke yi isha ta farilla kenan masu farilla suna bin me me nafila suka ce me farilla ya bi me nafila ballantana me farilla da zai bi me farilla kuma suka ce annabi kuma yi su tamfi a kai domin wata rana akwai wani saurayi a unguwar yake da ya zo shi kuma matsan jabal yana da murya mai daɗi yana jan karatu mai tsawo a sallar isha'i wannan sauran yana zuwa sun yi alkawari da wani ɗan harka samu ce ya zo ya ɗan ɗauki kayan takardun aje a warware ya karɓi kuɗinsa sai ya tara an da sallar isha sai ya ɗaga ya bi sallar isha sai ya ji matsan jabal ya ɗauko suratul baqara alif lam min zalikal kitab yace kai in yi in na dakata wannan business na zai warware ce sai na sallame sai ya yi sallama sai ya koma gefe ya yi kabbara sai ya sallasa shi shi kadai har ya yi ba a gama raka a farko ba ya je ya ɗauko kayan hajjinsa ya je ya kasuwancinsa gari da ya waye sai ya taho wajen annabi ya ce ya rasulallah ga mu'azin a zaune ya ce mu'azu ɗan jabal yana yin sallar isha a bayanka sannan ya dawo unguwanmu ya ja mu limancin wannan ishar da ya a bayanka dai mu kuma mamu ne sannan amma sai ya ja mana sura mai tsaho saboda ka jiya ina da bukata na wani harkokina sai na ga zai rusa min al'amarin sai na sallame ne sallata ni kaɗai na tafi na harkokina isa na zo in gaya ma don a ja hankalin liman daina jawa ma yana wasu abubuwan duk wuce mana da shi sai annabi ya juyo kalle shi ya kalli mu'az ya ce a fattanun an ta ya mu'az ya ce mu'az za ka kori mutane su daina sallah a jini ga wani ya fara tawaye ya ce don me yasa za ka dinga jawa mutane surori masu tsawo me yasa ba za ka ja irin su izar shamsu ko wirat irin su wallaili idan ya sha irin su wasu shamsi wa duha ba ka sani cewa a bayanka masu binka akwai tsofaffi akwai yara akwai masu mata akwai raunana akwai masu bukata irin wannan idan kai kaɗai za ka yi ka sauke ƙur'ani ma matan da mutane ne ka sassauta mutane kaga annabi anan ya san ma'azu sallar isha sau nawa yake yi sau biyu ta biyun kuma hajjan mutane yake shi ne liman kuma kuma annabi ya tabbatar bai ce ba a yi daidai ba suka ce me zai hana kuma mai mai farilla ya bi mai farilla suna da hujja ko ba su da shi kun gane hujjar su amma malikanci suka ce a a malikiya suka ce su sai dai mai ko su bi sai da mun ma mai nafila ya bi mai farilla ba ko mai farilla ya bi mai nafila to ba su yadda da wancan ba ma ballantana wannan a malikanci ba a yi amma a sauran mazhabobi ana yi duk kuma da hujjoji hadisi ingantacce gashi tunda an faɗa annabi ɗan da kuskure ne annabi zai ce me ba daidai ba ne an fahimci magana suka ce ai mai nafila ba zai fi mai farilla ba wai niyya ta canja to haka tunda niyya ta canja ba za a yi ba aka ce ga hadisi mu'azu ingantacce bayan wannan ma akwai wani mutum da ya zo masallacin annabi sai ya tarar an gama jami'i sai damuwa ta dame shi sai annabi ya ce waye zai masa sadaka ana waye zai taimaka masa don ya samu ladan jami duk sai an yi sallar isha an yi sallar sai ɗaya ya tashi ya ce bari taimaka masa ya rasu da sai suka yi sallar su biyu don ya samu don wancan ɗin ya samu jami kaga shi wannan da yake me yake yi na fila kun gane ai ya halatta amma shi wannan wanda annabi ya magana shi wanda bai farin labba shi ya zama liman shi kuma wannan ya zo ya sake binsa ya maimaita sallar a matsayin ta nafila don ya taimaka ya samu ladan jami'i ana ganewa to haka wannan ya halatta amma maliki ya kake tsantsa sai ka haƙura sai ka nemi wani kun jami'in na kuka amma dai ya halatta in ka ga mutum ya yi da nassin hadisi gashi kwana jin mu'azu dan jabal har annabi ya nuna mana ma a sallar isha mu dinga kiran irin wa shamsu wa duhaha wal layli idha yaghsha wa duha sabbih isma rabbik annabi sai da ya faɗi surorin ce ku dinga jin irin wannan a sallar isha mana aya goma sha aya kaza a gane ai wannan shi ne alaikum assalam wa rahmatullahi Eh, ta yi, daidai ba shi da ladan jami'i. sallar mai mutum ɗaya za a ba shi amma kuma ai gashi ya kawo mutane sulhu kuma ga ga ilimi da yawa mun samu da bai wannan tawayen ba ba za a samu wannan ilimin eh gashi an samu rahusa da yawa daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ya halatta shi na'am alaikum salam na'am ya yi ya yi ladan eh a'a ai shi jam'i yadda manzo Allah ya ce duk sanda jam'i mutane suka fi yawa ladan sa ya fi yawa yanzu masallai magarba aka yi masallacin na ya cika tab to ladansa bai kai ladan wanda suka zo daga baya suka yi mu mun zo mun samu sakan baci ba mu da yawan wanda kuka yi wannan so haka ladan ba ɗaya bane domin bukwar ku dan ake jam'i yanzu bayan daraja 25 ko da bakwai sannan ɗaya ɗaya kun mutanen da suke sau suke masallacin sai an baka ladan iya adadin mutanen da suke sallah bayan bayan daraja 27 mutum nawa ne suke mutum 100 za ka samu lada 100 kuma saboda sahu da jam'i mazala ce jam'i na mutum biyu ya fi na mutum ɗaya idan mutum uku suka yi ladansa ya fi na mutum biyu idan mutum hudu suka yi ya fi na mutum uku annabi ce iya adadi iya ladan iya adadinku a sallah iya adadin ladanku don haka za ka ga wato rashin dabarar wasu za su zo masallaci ana jini ya zo wajen sauwa goma ana zaman tahiya ta ƙarshe in ya zo sai ya tsaya waye ji sallama za a yi ya ta da tasa ko ko da ragowa sannan ya ji sai ka ga ya tsaya cak ko ba a samu haka ana cewa assalamu alaikum sai ya ja waje ɗaya duk mutanen nan wajen mutum ɗari duk ya rasa ladansu annabi cewa idan ka zo sallah masallaci wajen jami abin da ka tadda liman yana ciki ka kabbara ka bi shi idan ka ce Allahu akbar sai ka zauna yana zaman tahiyya kana cewa at-tahiyatu lillahi sai liman ya ce assalamu alaikum ka samu jami kuma ka samu ladan adadin mutanen raka'o'i ne kawai baka samu kun gane magana amma ladan jam'i da ake bayarwa ka samu kai wani ma zai ce Allahu akbar din ya zauna ana cewa assalamu alaikum sai shi ma ya ce assalamu sai ya tashi yana ne koma yana neman kuma da wazai haka kawai ya barawo da kansa ko ba yin haka to idan ka zo ka tadda liman manzo Allah ya ce abinda ka samu yana yi kai yana sallamewa ka tashi kana da lada daraja 20 din nan da bakwai kana da ladan adadin mutane raka'o'i ne baka da su an fahimci maganar to sallah tana da jam'i yana da abin nan Allah ya samu dace dan ba ta karshe eh ha yeme ehe na ji ka ai shi kuma sallar juma'a yake cewa idan ka zo ka tadda liman yana zaune zaman tahiya ka bi shi in yi sallah mai raka'a nawa za ka yi manzo Allah ce wanda ya zo sallar juma'a haka aka yi wa annabi tambaya kamar kana wajen kamar kana annabi ce wanda ya zo sallar juma'a ya tadda liman a ruku'u na raka'a ƙarshe mazala ce ya kabbara ya bi shi idan liman ya yi sallama sai ya ci ko raka'a ɗaya ya samu juma'a mazala ya ce idan ka zo kuwa ka tadda liman ya ɗago daga raka'a daga ruku'u ta raka'a ta ƙarshe mazala ya ce ka kabbara ka bi shi in ya yi sallama sai ka yi raka'a hudu azza dan baka samu jam'i ba dan sai ka samu liman a ruku'u ne ka samu jam'i to nan ma kaga ga abin da annabi kai ba ma sai a ruku'u ma ya dago daga ruku'u a raka'a ta kace annabi ya ce ka kabbara ka bishi idan ya sallame ka yi raka'a hudu ba cewa akai da ka zo ka tarar an ce assala ka bishi sai aka ce ai raka'a karshe ce ka sallame ka karkade da duma ka kace zaka tafi wani masallacin ba ba haka aka ce ka wani da ya zo ya tarar an yi zama an yi an dago da rukudin ya kabbara ya bi ana zaman tayya to ya san ta karshe ce sai ka ga karkade da duma sa bare ta wani masallacin wai dora ma wannan wahala ka wahalar da kanka annabi ya ce ka kabbara ka bi shi in ya sallame ka mai da ita hudu kana da ladan juma'a amma raka'o'in punishment ake ma baka zo da wuri ba ba a yafe ma kai biyu ba sai dai kai hudu amma za a rubuta ma ladan juma'a ka ba da juma'a kun gane ba sai ka karkade da duma ka tafi wani masallaci ka gane tambayar ka to haka hudu zaka Allah ya sa mu dace da Allah kun ce za a yi mana abu to da na zo na ga ba wata alama baka sanar ba ko a to ai littattafai aka raba eh a ya za mu sanar saboda haka sai zai sai dai mu yi shi a can jami'ar rahma ranar juma'a insha mun zo da shirin to amma da na gana ta raba littattafai kuma ba wani alamu dai da cewa akwai sai muka ci gaba da karatu akwai da za a yi bayani ne akan akwai alhazai da za su tafi haji a cikin ɗalibai can jami'ar rahma da nan wasu yan unguwan nan ne suke ce da Allah faɗi yadda